إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha hudu ga watan rabi'ul awwal da rabi'ul akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da shida ga watan goma shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah. Yan uwa idan ba manta ba wancan sati mun fara karatu ne a cikin as-sujudu. Malam ya fara mana bayani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin sujjada a cikin sallah. To sai dai malam ya cike ne daidai gabar da yake tattaunawa wurin da malamai suka karu juna ilimi akan wacce gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara gabatarwa idan zai sujjada shin hannu ake fara gabatarwa ko guyoyi wanda mun ji malam Usaimin Allah ya masa rahama da shi da masu irin ra'ayinsa suna ganin cewa lalle masallaci zai fara gabatar da guyoyinsa ne kafin hannayensa wanda ya kawo hadisi na wa'il ibn hujr sannan kuma ya kawo hadisin abu huraira wanda hadisin wa'il yana cewa annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi umarni da a gabatar da guyoyi kafin hannaye sai dai kamar yadda yadda ne bayani a wancan satin cewa hadisin bai inganta ba kamar yadda malam albani ya tabbatar a cikin silsilatul ahadithu dha'ifa nasa da kuma irwaul ghalil duka Allah madaukakin sarki ya masa rahama to amma Malam Usaimin zaku yana kokarin karfafa wannan ra'ayi sosai ta yadda yake bayani akan cewa lallai umarnin Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi dake cikin hadisin Abu Huraira da Annabi ya ce idan ɗayan ku zai sujada la yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa sai malai ce ba annabi yana nufin gabar da za ka fara ajiyewa ba ne a'a abinda ake nuna maka siffa ko hai'ar da raƙumi yake tafiya idan raƙumi zai tafi ya kwanta ko ya durkusa da me yake fara tafiya da gabansa ko da bayansa da gabansa to tunda da gabansa yake fara tafiya sai kuma sai ka fara tafiya da me kenan da bayanka ma'ana hannu shine gaba gwiwoyi su ne baya a wannan ra'ayi na malam Uthaymeen za mu tashi da gaba da malam ce idan in ko haka ne abubuwan da malam ya ambata a baya yace fal manhiyu anhu huwa sifatu wal kayfiyatu wal hay'atu abinda aka hana a cikin hadisin la yabruk ahdukum kama yabrukul ba'ir shine siffar tafiyar da kuma kaifiyar yadda shi raƙumin yake durkusawa wal hay'a da hay'a din kuma la anil udwi alladhi yasjudu alayhi ba wai ana hani bane game da ita gabar da raƙumi yake durkusawa a kanta wa haza farqun bayyinun wa wadihun malai ce wannan bambanci ne da yake a bayyane kuma karara babu wani abu akan shi wal amru fi hadha wadihun jiddan liman ta'ammalahu kuma al'amarin a fili yake duka ga duk wanda ya la'akari da shi raƙumin da yadda yake durkuso fala hajata ila an nutiba anfusana malai ta ai ba bukata ba mu wahalar da kanmu ba bukata ma mu tsaya mana ta wahalar da kanmu wa an muhawila an naqula ko mai ta kokarin sai mun ce inna rukbatai bari haqiqa guyoyin raqumi fi yadaihi suna cikin hannayensa kamar da nayi ishara da wannan magana zuwa wancan a wancan satin da ya wuce nace su malam albani da wasu daga cikin malamai hatta na kawo mana maganganun da malamai suka tabbatar a cikin kawamis irin su lisan al-arab da kuma irin su sharh mushkil al-athar da sharh ma'ani al-athar na imam tahawi cewa duk sun tabbatar da cewa raqumi buyoyinsa suna ina ne suna hannunsa abin da ɗinsa hannunsa yana ina yana kafarsa ta gaba hannun raƙumi yana kafarsa ta gaba to shi ma musulmi na ganin cewa ai duk ba ma wannan bayanin ake ba ba gabar da za a fara ajiya ba a'a siffar annabi yake nufi wa innahu yabruku alayhi ma raqumi yana durkusu ne akan su li'annana fi ghinan an hadha al-jadal saboda mun wadatu game da wannan jayayya da za a yi game da raqumi hannun sai yana yana yana kafarsa ta gaba ko kuma akasin haka haythu inna an-nahya zahirun fi annahu nahiyun an istifa malici yayin da shi hannun da annabi yayi zahiri ne akan yana nufin an hani ana yin hani ne game da siffar durkusan ba gaba da za a durkusa akan ta ba la an al-udwi alladhi yajidu alayhi ba gaba da za a durkusa akan ta ba fa in qala qa'il har yanzu dai malamin sami ya ci gaba da kokarin karfafar ra'ayinsa da nuna cewa lallai masallaci zai durkusa ne akan wuyoyinsa yace to idan wani mai fadi ya fada yace maka al-hadithu ai hadisin fala ya buruk kama ya burkul ba'ir kada mutun ya durkusa kamar yadda rakumi yake durkusawa wal yada yadayhi qabla rukbatayhi kaga wannan gabar ita ce babbar gabar da ta kawo malu usami cikas tunda bayani ne karara annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace wal yada ya sanya yadayhi hannayensa qabla kafir rukbatayhi biyoyinsa kaga wannan bai bukata wani abu ko to bari ku ji abin da ta malam Usaimin za su faɗa haka za lafazin hadisi yace haka lafazin hadisi yace kaga shi ma malam Usaimin ya yi ta cewa haka lafazin hadisin yazo babu wani hadisi da yazo a cikin rawayin hadisin da ya saba wannan lafazi to amma bari ku ji amsa sanaqul yace sai mu ce shi kenan da masu irin ra'ayinsa law sah law sahat al jumlatu al akhira inda a ce wannan jumla ta ƙarshe ta inganta wace jumla ce ta ƙarshe وليضع يديه قبل ركبتيه مالتي إلا تا إنغنتا لكان الحديث متناقبا to da hadisin ya kasance yana warware junansa da hadisin ya kasance yana tafka da warwara li'anna akhirahu saboda karshen hadisin yadillu ala taqdimil yadayhi yana nuni a bisa gabatar da hannaye wal yada yadayhi qabla rukbatayhi kaga abin da yake nunawa sai an fara gabatar da hannaye sannan wuyoyi su biyo baya wa awwaluhu amma kuma farkon hadisin yadillu ala nahyi an taqdimihima kamar shi kuma hani yake yi game da me gabatar da hannaye idan mun sallama da ra'ayin irin da subhanahu kusaimi kenan saboda su abin da suke gani cewa annabi ya ce fala ya buruk kama ya burkul bahir kada masallaci ya durkusa kamar da raƙumi yake durkusawa to shi sai yake ganin cewa raƙumi yana fara durkusawa ne akan me akan hannunsa yana fara durkusawa akan hannunsa to in ko raƙumi yana fara durkusawa akan hannunsa kaga menene zai kasance kai abin da zaka fara gabatarwa a bayan annabi sallah uyoyinka to kuma sai hadisin yace wal yadha yadayhi ya sa hannayensa qabla rukbatihi kafin guyoyinsa to kaga sai ya kasance farkon hadisin da ƙarshen hadisin akwai tufka da warwara idan an ɗauki ra'ayin da Malam Usaimi an fahimta ya kuwa to amma kamar yadda muka faɗa shine raqumi kamar kamar yadda malami suka tabbatar raqumi abin da yake fara tabbatarwa shine ne shine guyoyinsa gwiwa yake fara tabbatarwa shi sa ma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarar ya gaya maka akasin haka yace to kai kuma sai ka gabatar da hadayen kafin me kafin guyoyinka Allah ya samu fahimta to shi malam usman sai nuna cewa kamar aka samu haka to an samu tufka da warwara tsakanin farkon hadisin da karshen su wanda kuma a zahiri babu tufka da warwara ولهذا قال العلامة الحافظ المحدث ابن القيم رحمه الله babban malami الحافظ المحدث ابن القيم الجوزية الله يمسى رحمه ya faɗa fi zadil ma'ad fi hadi khairil ibad a cikin littafinsa shahararre mai suna zadul ma'ad fi hadi khairil ibad yace inna qawluhu fi akhir alhadith shi ma malik ibn qayyim yan uwa yana ɗaya daga cikin wanda suka karfafi wannan ra'ayi na malik usaimin sosai a cikin zadul ma'ad yayi dogon bayani akan lalle ya nuna cewa da gwiwa ake fara tafiya kafin hannaye yace inna inna qawluhu fi akhir alhadith hakika fadan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a ƙarshen hadisin wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ya dora gwiwoyinsa a hannayensa ke kafin gwiwoyinsa sai ce mun alabun alar rawi ai juyawa juya abin ne ya juye wa marwacin hadisi ba na ka fahimta kamar wal yada rukubatai qabla yadayhi ne sai marwacin hadisi ya juye bai wal yada yadayhi qabla rukubatai an fahimta haka shi malam ibn qayyim ya faɗa amma wannan shi a hannasa hasashen ba wani magabaci yake da shi a cikin magabata ba wanda ya faɗi wannan magana ba kuma ta ruwayar hadisi ne ta zo da aka san haka ba a'a shi a nasa tunanin tunda farkon hadisin ya nuna kamar gwiwa ita ake fara gabatarwa kada a gabatar da hannu kafin gwiwa to sai kasance kuma idan aka ce an gabatar da hannu kafin a gabatar da hannu kafin gwiwa to an samu tufka da warwara a farkon hadisin da karshen sa wanda maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko bai kamata a ce an samu tafka da wara daga farkonta da karshen ta shi abin da yake ƙwarin korewa kenan amma duk wannan fa sai ka dauki irin ra'ayin ka sa akan kana ka samu wannan matsala amma mu da muke ganin cewa hannu zaka fara gabatarwa kafin gwiwa kana da wannan matsala baka da matsala mu da muke ganin cewa raƙumi na fara gabatar da gwiwa ne kafin hannunka kana da wannan matsala baka da wannan matsala amma muna karanta ra'ayin sai dan na san wani lokaci zaka gaba da zaka ci karo da irin waɗannan masayi din kuma zaka zaka kokari ka samu mafita a kansu to idan ka karanta wannan ka karanta wancan insha Allah ta'ala shikenan baka da matsala malai ce li'annahu la yatatabaqu ma awal alhadith saboda bai dace da farkon hadisin ba gabatar da hannu kafin gwiwa bai dace da farkon hadisin ba inda malam ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad wa idza kana la yatatabaqu ma awal alhadith idan ko har bai dace da farkon hadisin ba fa inna la na'khudhu bil asli la bil misal sai malai ce to mu za mu ruko za mu ruko ne da asalin hadisin ba misalin ba me asalin hadisin hanin da annabi yayi kada ɗayan ku ya durkuso kamar yadda kuma yake durkuso me misalin shine annabi yace ya dora hannayensa kafin gwiwoyinsa to sai ke gani wannan annabi ya buga misali yadda ya kamata mutum ya yi amma me asalin hanin shine kada ɗayan ku ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa malik bin qayyim Allah ya masa rama ya cigaba da cewa fa inna fa inna qawluhu haqiqa fadin sa wal yada yadayhi qabla rukbatayhi lalle ya sanya hannayensa kafin gwiwin sa hadha ala sabilit tamthil wannan ya faɗe shi ne a bisa buga muku misalin yadda zaka yi aikin ne wa hina idhin ira idza aradna an naruddahu ila al asli ila ila asli al hadith sara sawabu malik ce to a wannan lokaci idan mun so mu mayar da asalin hadisin zuwa ga yadda yake a daidai sai mu ce yadda hadisin ya kamata ya kasance shi ne waliyaba masallaci ya dora rukubataihi guyoyinsa a ƙasa ƙabla ya daihi kafin hannayensa kaga shi malamin ɗaya sai ya juya jumla sai mai da hannu sai ya koma wajen gwiwa ina fata an fahimta sakamakon tunani ko kuma a yadda suka fahimci la ya buru kama ya buru kulbahir shi ne abin da ya ja wannan li'annahu law wada'a yadayhi qabla rukbatayhi malai ce saboda yadda al'amari yake shi ne da a ce masallaci zai fara kora hannayensa kafin gwiwoyinsa la baraka to da yayi durkuso ne kama ya burukul ba'iru irin durkusan da tara kuma yake wanda kuma shine aka hana fa innal ba'ira saboda shi kuma idza baraka idan din zai durkusa yuqaddimu yadayhi yana fara gabatar da hannayensa ne wa man shahada al-ba'ira dukkanin wanda ya taba ganin raqumi yana durkusawa inda burukihi lokacin da yake durkusawa tabayyana lahu hada malik ibn qayyim ce hakan zai bayyana a gare shi fa hina idin yakunu as-sawab to a wannan lokaci sai kasance abin da yake daidai idan aradna an yatatabaqa akhir al-hadith awwal wa awwal idan muna so farkon hadisin ya dace da karshen sa la yabruk ahadukum kama yabruk al-bayr shine farkon hadisin wal yada yadayhi qabla rukbatayhi shine karshen hadisin to idan muna so farkon ya dace da hadisin sai mu juya jumla sai mai da ita wal yada rukbatayhi qabla yadayhi li'annahu law wada al-yadayni qabla rukbatayhi kama qultu la baraka kama yabruk al-bayr inda sai zai fara gabatar da hannayensa ne kafin guyoyinsa kamar yadda na faɗa a baya to da za mu samu yayi abin da annabi ya hana shi shine zai fara zai durkuso irin durkusan da rakumi yake wanda kuma shine aka ce kada mutum yi wa hina idhi a wannan lokaci ya kunu awwalul hadisi wa akhiruhu mutanaqiban sai kasance farkon hadisin da karshen sa an samu warware juna tukka da warwara wal aula abin da yafi cancanta abin da yafi dacewa in ji malam ibn qayyim anna ula sai mu ce innar rawi marwaitin hadisin wahima shine ya kuskure shine ya faɗa abin ya juya shi ba yadda annabi ya faɗe shi ba shi abin da ibn Qayyim yake gani ya ku dacewa sama daga ce annabi ne ya kuskure an fahimta wanda kuma hadisi ba ya nuna haka kwata kwata larawan hadisin la manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi duk gaba ɗaya daidai suka faɗa annabi ya faɗi daidai tsira da amince tsara tabbata a gare shi marwayin hadisi shi ma ya rawaito mai daidai ina fatan fahimta dan wahamin dan kuskuren an same shi ne daga wajen su malik al-qayyim Allah ya musu rahama malai ce wan qalabat alaihi al-ibarat ibarat ce ta juya masa maimakon ya fara gabatar da guyoyi sai ba sai gabatar da hannaye li'annahu basharun saboda shi maro sun hadisin ai mutum ne mutum ne kamar kowa qad yatawahamu zai iya kuskure wala naqulu الرسول صلى الله عليه وسلم تنا تناقض كلامه بلا متي annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi zancen sa nake wurin juna ba a ba za mu faɗa haka wa ala hada akan wannan ne fa inna sunnata haqiqa sunna allati amara biha rasul sallallahu alaihi wasallam irin sunnar da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarni da ita fi sujudi wajen tafiya sujada ayyaba al insanu rubatay qabla yadayhi shine mutun ya sanya guyoyinsa kafin hannayensa هكذا قرره ابن القيم yanzu mun dawo wajen malam Usaimi yace haka malam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya tabbatar rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama a cikin littafin zadul ma'ad wa qultu zalika i'tidadan malam yace ni ma kuma na akko wannan magana ce ta ibn al-qayyim na ambace ta anan wajen i'tidadan dan karfafar magana ta dan na karfafa ra'ayina ma'ana yana so ya samu malaman da suka goya masa baya a cikin magabata to sai ya ɗauko ibn al-qayyim wanda ya gabace shi ibn al-qayyim ya rayu karni na bakwai zuwa karni na takwas shi kuma ufaimin kusan mai fi shekara ɗari biyu ko na abin ko bai fata shekara da ɗari ko na abin da da rasuwa ba in ma ya kai bima qala yace lasta dalla bima qala ba wai inna lasta dalla bima qala ba wai zan kafa dalili da maganar ibn al-qayyim bane a'a ai ba a kafa dalili da maganar wani malami ana kafa dalili ne da maganar Allah da tawa da ta manzon sallallahu alaihi wasallam ina fata fahimta shi za ka ji shi ma wannan sai ce ya dauko maganar ibn qayyim ne dan ya karfafi maganar sa da ita ai iti balan karfafar maganar sa zai ba wai zai kafa hujja mai da maganar ibn qayyim wadhalika li anna ahli al-ilm yace saboda su ma abota ilimi la yustadallu bi kalamihim ba a yin dalili da maganar su shi sa kada magana da ake neman wani hukunci ko wani dalili ka ce ai malam wani ya ce a'a idan za ka dalili ɗan uwa lura da kyau yadda ake kafa hujja da dalili a shari'a masadur shari'a masadur shari'a mafi girma guda biyu ne alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kuke magana da mutum kana so ka masa hujja to babban abin da ya kamata ka daure shi da shi ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi kenan ba idan ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ka ce malam wani ya ce tunda kan sahabbai wajen kokarin fassara abinda Allah da manzon manzon Allah suka ce kaga wannan iti da iti da da demo karfafan magana kake yi ba wai kana hujja da magana su bane a'a ba hujja kake da magana su ba saboda yanzu wani ma wani ma wasu ma ba ga sanan ba magana manzon Allah ba sai dai ita ba ana ce musu annabi ya ce suna cewa ba sai ita ba ba haka wanda tana cewa kana kato ne bare kuma bare kuma kace masa magana wani kaga wannan aharawa aula masu kare ta kin eh shefu din ta kare ta to shi sai da ake hujja a shari'a in kana za ka kawo maganar wani to ya kasance ka gabatar da maganar Allah da manzansa sannan sai ka ce ai malam wani ma ya ce kokarin fassara ayar ko kuma fito da irin ra'ayin da kake kokarin karfafa sai ka kawo to sai malami su saurare ka haka ake magana ilimi to shi sa kaga malamin sai sauri yace ba ya kawo magana ibn al-qayyim bane domin ya hujja da ita ko ya dinge ita a'a dan ya karfafa ra'ayinsa ne wanda shi yake kai shi ne abin da yasa yace wa inna ma yu'tabadu bihi kadai ana karfafa ana karfafa ra'ayi ne da maganar malamin malami walihaza yaquluna shi yasa malamai suke cewa kalamul alimi yustadallu bihi wa la yustadallu yustadallu lahu wa la yustadallu bihi kalamul alimi zance na malami ma'abucin sani yustadallu lahu ana dalili a gare shi ne wala yustadallu bihi ba ana dalili da shi bane ma'ana ana karfafan magana da shi ne ba ana karfa ba ana yin hujja da shi bane shine abin da yake nufi ya'ni yana nufi idza qala al-alim qawlan duk lokacin da wani masani ya faɗi wata magana fa qullahu sai ka ce da wannan masanin ma daliluka me dalilinka me hujjarka wannan idan ka kai matakin da zaka iya karantawa ka gane hujjar da dalili kenan amma mutum da yake muqallidi muƙallidi to nan babu laifi ya tambayi malami fatawa malami ya ga masa kuma ya dauka aiki da shi da ita amma kai da kake matsayin dalibi kakan iya dauka littafi ka karanta nan kale kanan kale kanan to baya dacewa ka dauki maganar malami kai tsaye ba tare da ka san hujjarsa ba ina fata mun fahimta wannan ba shine ra'ayin dukkanin a'immatul mazahib ba lokacin da muke karatun sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani a muqaddimata asai da ya kawo waɗannan sai dai kawo maganganun dukkan a'immatul mazahib din al-arba'a Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya musu rahama gaba daya duk sai dai kawo maganganun su daga cikin ma'anar maganar su abin da suke cewa duk wata magana da suka faɗa wacce ba kai ba ka san dalilin ta ba to kada ka aiki da ka ka je ka nema mata dalili daga cikin abin da suka faɗa cewa duk maganar da suka faɗa ta cikaro da ta Allah da ta manzansa to ka ajiye ta su ka ɗauta Allah ka ɗauta manzansa ɗaya daga cikin su ma cewa ke ka ɗauki magana ta kai jifa da ita a cikin bango ina fata fahimta to shi sai kuwa waɗannan malamai waɗannan malamai wallahi sun fita sun fita ko lahira aka ce babu kai ba su in ka makalkale wani abu ka saba sunnar manzon Allah wallahi ba ruwan sa da kai sun riga sun gaya maka cewa ka kankame maganar Allah da manzansa su Allah madaukakin sarki ya bautar da kai a kansu ba maganar Imam Malik ba ba maganar Abu Hanifa ba ba maganar Imam Shafi'i ko Imam Ahmad dan Hanbal waɗannan dukkanin su wasu gimagiman malamai ne da suka yi wa addinin musulunci aiki Allah ya musu rahama ya saka musu alkhairi sun yi wa addinin musulunci aikin da ba za a manta da shi to amma sai dai ka sani dukkanin su yukhti'una wa yusibuna suna yin kuskure kamar yadda kuma suna dacewa dacen nasu kuma yafi yawa to duk inda suka yi daidai sai mu ɗauka mu aiki da shi mu musu addu'a mu musu fatan alkhairi amma duk inda muka samu akwai kuskure to sai mu aje sai ne mutum sai ne mu nema musu gafara Allah madaukakin sarki ba shi kenan an tsira ba yawa shi kenan sai ka bauta Allah akan dai amma ka kankame kace duk abin da yazo a waje kaza ko malam wane ya faɗa kaza ko kaza wannan fa akan abin da ya shafi ina mana magana ne ma na masalai fikihiyya badala balan tana masail aqidiyya abun da ta shafa aqida wannan kuwa dan babu wani malami da zuwa ka akan abin da yake ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya samu dana mala ya ce imma an ta ja'ala kalamal amma an ta ja'ala kalamal alimi hujjatan ala ibadillahi fa hadha la mala ya ce amma ka dauki zancan wani malami ka dauki zancan wani malami ka mai da shi wata hujja akan bayi wanda zaka rinka bautar da su Allah madaukakin sarki da shi mala ya ce wannan ba haka bane ba haka ake ba wannan kuma shine daidai duk girman malami duk matsayinsa ana bautar Allah madaukakin sarki ne akan abin da ya koyar wanda ya dace da maganar Allah da manzansa abin da ya saba haka sai a ban masa shi sa ba laifi bane bin mazahibin kuma fahimta da kyau wasu daga cikin dalibai waɗanda suke fara karatu sai musamman waɗanda suke intisabi zuwa ga ahlus sunna suna ganin cewa kamar bin mazahib kuskure ne ko a'a ba kuskure bane bin mazhaba ba kuskure bane babban abin da ke kuskure shine takaddanci ta kallidanci ka dage dole duk abin da ya zo a maza ba kaza sai ka bi wannan shi ne kuskure amma yanzu mu dan malikiya ne mu mun yadda da ra'ayoyi mafiya yawa na malikiya amma duk inda muka samu akwai wani abin da ya ci karo da hadisin manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi a malikiya me za me kamata ne ba sai bi aran hannu ba sai bi aran hannu sai mu koma shafi'iya ko hanabila ko hanaf sai mu ga in sun dace da abin da yake na manzon Allah nawa za mu dauka sai mu aje gida mu koma waje mu dauka mu dawo sai mu cigaba da tafiya ba shikenan to haka ake eh haka ake shikenan ka tsira annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya aiko maka kuma wallahi idan ka shekara bari sai maka tambaya akan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sai maka tambaya akan man rabbuka ma dinuka sannan man nabiyuka sannan a ce maka ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi yudita fiku me kake faɗa game da mutumin da aka aika mu shine annabi Muhammad kira da amince tsara tabbata a gare shi wallahi duk wani malami da ka sani duk girman sa da matsayin sa ba za a maka tambaya akan sa ko sai na abakar siddiq Allah masa Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wallahi ba za a tambaye ka akan sa to kaga tun anan duniya kamata kai wa kanka kiyamar laili da tana har gaba daya ka bar manzon Allah sak irada amince tsara tabbata a gare shi yawa malaman mu kuma duk abin da yazo saboda sun fi mu fahimta sun fi mu zurbin ilimi da karatu akwai abin da ba za ka taba iya fahimtar ka gane shi ba sai ka bi ta hanyar su to sai mu bi ta hanyar su mu dauki addini da ya dace da koyarwa Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk malamin da ya magana mai kyau ka duba ka dauka ka aiki da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace li'anna al'alima qad yukhti wa qad yusib saboda kowa kowanne irin malami yana yin kuskure kuma yana dacewa illa anna al'ami sai dai kuma al'ami aka ce ami shine mutumin da yake gama gari bai san komai ba mutumin da bai san komai a cikin addini ba bai iya ɗaukar lissafi ya karanta ba sai abin da aka gaya masa shi ne ami ma'amurin to shi irin wannan an umarce shi bi ayyan ala ahlal ilmi da ya tambayi ma'abuta ilmi duk lokacin da ya tashi yin karatu ولم يأمره ولم يأمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن يأخذ بما يقولون أي الله مدكين سركي بي أمرتش يتنبي ما أبو تعلمي با سيدين يتوكي يرقو دا أبن ذات قيامة shi sa Allah madaukakin sarki ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna fasalu ku tambayi ma'abuta ilimi da sani idan ku ba ku sani ba ma'ana yanzu misali mutum yana nan shi ba malami bane kuma ba dalibin ilimi ne ce ba dalibin ilimi bane ba wanda yake daukar littafi ta makaranta ko masa karatu ba amma dai musulmi ne to babu laifi duk lokacin da wata matsala ta addini ta taso masa baya halatta ba daidai bane ya gaban kansa ya ja tambayi malami an fahimta yan uwa yanzu misali mutum ne a ba mai karatu bane ba mai karatu bane sai yake so ya fara kasuwanci to daga lokacin da zai fara kasuwanci bai san hukuncin hukuncin kasuwanci a shari'a ba a lokacin fa tilas ne dole ne wajibi ne a kansa ya je ya sa malami ya tambaye shi ya hukuncin kasuwanci yake addini wani hukunci wani kasuwanci ne yake halal wani ne yake haram wane ne yake daidai wane ne ba daidai ba menene riba me ke ce riba duk ke tambaya sai a gaya masa a ce da kaza da kaza da kaza da kaza a lokacin shi wannan amidin babu kata sai an jira masa aya da hadisi ko a gaya masa tsoron magana ya san malami mai tsoron Allah zai shi ya gaya masa sai ɗauka ya je amfani da shi ya bauta wa Allah maɗaukin sarki zai tsiran Allah Allah maɗaukin sarki a yanzu an fahimta ya kuwa haka mutum ne zai yi aure aure zai yi da kamun ya tashi aure kaga ba dole bane san hukuncin aure ko amma in tun da ya tashi yin aure dole sai ya ji ya tambaya menene hukuncin aure menene haƙƙin matar da zai aura menene kaza duk ya tambaya sai a ga masa sai ya dauka to haka shine al'abi duk lokacin da zai wani abin da yake ya samu shari'a to ya je ya samu malamin da ya shi ya tambaya kuma idan ya tambaya dole ne ya aiki da shi shine abin da malaki ne wali haza ya bagi saboda haka ya ya kamata ayyutan nabbaha li hada a fadaku da wannan hatta ya kuna hadal hadithu har wannan hadisi ya kasance hadithu Abu Huraira yana da hadisin Abu Huraira Allah kara masa yarda muwaf wa muwafiqan li hadha li hadisi Wa'il bin Hujr ya dace da hadisin Wa'il dan Hujr to amma matsalar abin da sa ba dacewa ba sai mai rauni da kuma kyakkyawa ne shi hadisin Wa'il dan Hujr shi ne hadisin da yake cewa Annabi ya ce a gabatar da gwiwa kafin hannu shi bai inganta ba kamar da bayani a farkon karatu shi kuma hadisin Abu Hurairah shine hadisin da yake cewa kada ɗan ku ya durkusa kamar da kuma yake durkusawa dora hannayen sa kamar goyon sa shi kuma hadisin ya inganta kaga ka dauko matacce ya riga ya mutu sai ka dauko mai rika sai ya a hada su hadin zai yi ba zai yi wato haka ne to kaga malam ibn al-qayyim shi a wajensa hadisin ya inganta to amma su malam albani bayan bin diddigin hadisin sun gano hadisin bai inganta to shi sa ba za a yi a wannan muqarana din ba malai sai addallu ala anna rukbatayn tuqaddamani hal sujudi hadisin da yake nuna cewa guyoyi su za a gabatar a lokacin sujada khilafan liman qala saban wanda yace innahu yadullu ala annaka taqaddama yadayka hadisi na nuni akan zaka gabatar da hannayenka au wala tasiru ala rukbatayka kada ka fadi akan guyoyinka لأن البعير عند البروك يخر على ركبتيه saboda raƙumi lokacin da zai durkusa yana faduwa ne akan gwiwoyinsa walakin man kana adilan sai malai ce to wanda duk ya kasance mai rauni kana da rauni au kana fi rukbatayhi waja'un ko a gwiwarsa akwai ciwo yana da ciwon da ba zai iya gabatar da gwiwoyinsa ba au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka sai malai ce fala haraja to shi irin wannan babu laifi a kansa an yuqaddima yadayhi qabla rukbatayhi babu laifi sai gabatar da hannayensa akan gwiwoyinsa an fahimta yan uwa to kaga kamar yadda na ga mana a farko idan mutum ya fara gabatar da gwiwoyinsa akan hannayensa ko gabatar da hannayensa akan gwiwoyinsa sallar ta yi ko bace ba duk guda biyu sallar ta yi to amma dai suna so su ga maka ne ya manzon Allah yake ira da aminci tsara tabbata shi ne ake ta wannan abin nan ka duba yadda malam Uthaymeen littafin nan sai tacce ne amma ka duba yadda ya dogon bayan dan yin alqur'ani yadda ya kai ya kawo yana so karfi lallai a yi abin da annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi karkashin abin da ya fahimta shi duk da cewa a ƙarshen fahimtar nasa akwai kuskure kamar yadda malamai suka faɗa saboda haka yan wazancen da ya fi inganci ya fi dacewa da dalili shine mutum ya gabatar da hannunsa akan gwiwinsa saboda ƙararar hadisin ya nuna wal yadda a yadda qabla rukbatai ba kuma abin da yake kowar wannan lafazin faɗin cewa hadisin juya wannan ra'ayi ne da Ismail ibn Qayyim cewa an juya marwacin hadisin wannan ba ta da magabaci akan sa shine zancen da muka gama yi ko duk zancen da duk wata magana da ta dace da maganar Allah da manzon sun dauke ta haka ne magana kuma da duk wani malami ya faɗa ya kuskure muna mutunta shi muna girmama shi ba a zagin malamai yan uwa ba a cewa malamai mutunci ba a nakasa su ko a aibanta su a'a addu'a ake musu da fatan alkhairi saboda sun yi wa musuluncin aiki sun yi wa musulunci aikin da kai baka baka irin sa haka ne ko baka bane to addu'a ake musu ka ɗauka da kai da kowane irin malami ɗaya kuke ɓangaren daidai da kuskure babu wani malami duk girmansa a duniya wallahi da bai kuskure yan uwa ko akwai shi saboda ka zai iya kuskure zai iya yin daidai idan yayi daidai ka ɗauki daidan sa kai aiki da shi kada kuskuren malami guda ɗaya ya sa ka ce ai ba kai ba shi ka daina sauraron karatunsa wannan kai kai kanka kanka kaiwa shi ya sani koyarwa yake na ruwansa da kai ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ya samu daidai malai sai kada allafa ba'dul ikhwati risalatan samaha wanda daga cikin yan uwan jama'a Uthaymeen ya rubuta littafi wata risala ya rubuta musamman ya sa mata suna Fathul Ma'budi fi wad'i rukbatayn qabla al-jaddi fi sujud ya sa mata suna Fathul Ma'budi budin abun bauta shine Allah madaukakin sarki budin sa da zai bayani akan kora guyoyi qabla al-yadayn kafin hannaye a cikin sujjada wa adada fiha wa afada ya yi ƙoƙari a cikin ta kuma ya fa'idantar a cikin risalar tasa in ji malam kusami Allah ba kusami sarki ya samu dani insha Allah ta'ala gobe sai mu ji alhayatul fi'liya li sujud ya ma ake tafiya sujud din yanzu dai mun ji yadda ya kamata a tafi sujud idan aka tafi kuma da me da me ake ajiyewa ya kuma gaba ya kamata su kasance Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓar harshe da muka